بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه وليحذر المؤذن من مجباء أكبر وأشهد والجلالة
تنبيه faɗakarwa dangane da abin da ya shafi waɗansu jararraki a cikin kiran sallar ladani malam ya ce wali ya hadarin mu'azzin ladani ya shiga taitayin shi min maddiba'i akbar daga jan ba ta akbar inda ta zo da cikin wato lafzul jalala na allahu akbar to kada ya ce allahu akbar yana cewa allahu akbar ma'ana ta canza maimakon ya ce allah subhanahu wa ta'ala shine mafi girma to yanzu ya ce allah subhanahu wa ta'ala babban ganga akbar shine babban ganga ganga shine ake ce da shi akbar wato babban ganga kenan to yi tsoron jan wannan ba ta akbar kada ya ce akbar allahu akbar allahu akbar akbar kada ya ce akbar wa ashhadu sannan kuma haka nan mai kiran sallah ya ji tsoron wato jan alhamza ta ashhadu saboda yana cewa ashhadu an la ilaha illallah to ma'ana ta canza ashhadu ta sha bambam da ma'anar ashhadu saboda wannan ashhadu kamar istifhami ne yana neman tambaya ne yana neman amsa ne yana nufin cewa shin zan tabbatar da cewa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah ko ku a'a ba zan tabbatar ba to don haka shi kuma ana so ya ce ashhadu an la ilaha illallah anan ma ba zai ja wannan alhamza ba ma'ana wal ya hazar min maddi hamzati ashhadu an la ilaha illallah ya ji tsoron jan alhamza ta ashhadu an la ilaha illallah saboda yanzu zai zamanto neman fahimta ne yake ne yana neman a bashi amsa ne shin zai tabbatar da cewa ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ko kuma ba zai tabbatar ba shi kuma abin da ake nema daga wajen shi shine ya tabbatar din ba wai zai tabbatar ba ya tabbatar din wa min al-waqfi wal jalalatu hakanan kuma ya ji tsoron jan alhamza ta lafzul jalala Allahu kada ya ce Allahu akbar yana cewa Allahu akbar Allahu akbar kuma yana cewa shin Allah shine mafi girma kenan shi yanzu ba shi da yaƙini ma akan cewa Allah ta'ala shine mafi girma da haka waɗannan dukkanin suna janyowa wajen ja gurin da babu ja zai iya janyowa ma'ana ta ɓace ta ba da wata ma'ana wanda ba ta dace ba ga bawan Allah musulmi ya yi amfani da ita. Na'am.
ومن الوقف على لا إله ومن ترك إدغام الدال في الرأي من محمد رسول الله yace wa min alwaqfi ala la ilaha hakanan kuma mai kiran sallah ya shiga taitayinsa dangane da tsayawa taka burki akan hakuri na la ilaha wato hawun din nan na la'ilaha idan ya tsaya a kanta to ma'anar da za ta bayar shi ne yanfi wato al'uruhiyya ne kulli she'i yana korewa ubangijintaka ga komai da komai ce la'ilaha ba wani abun bautawa a duniya to idan ya tsaya na haka ne fa'idantar yanar dole ba zai ba da fa'ida wanda cike cikakkiya ba sai ya hada ta da illan mawu sai ya zamanto an samu annafi wal isbat yanfi istihbaqal ibadati li kulli shay'in wa yuthbituha lillahi subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ya kore cancantar ibada ga komai da komai kuma ya tabbatar da ita ga ubangiji subhanahu shine annafi wal isbat nafa al'ibadata da kulle abdin ya kore cancantar ibada ga kowa daga cikin bayi na Allah wa asbata ha da khalibin ibad ya tabbatar da ita ga mahalicin bayi ɗin gabaki ɗayansu na'am wa min tarki ida zamid dalifin ra'i sannan kuma haka nan mai kiran sallah ya ji tsoron barin haɗiyewa dalun a cikin ra min muhammadar rasulullah na muhammadar rasulullah saboda a nan a wannan idigam ne kamil idigam kamil kwa shine wannan talwini na dalun da yake a muhammadan ya zamanto ya shigar da shi cikin ra'un sai ya zamanto idigam kamil ne to amma idan ya zama to ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah to ana wannan kuskure ne wanda yake boyayye yana daga cikin lahnul khafi allahul khafi a wajen qurra'u saboda an samu idgami na idgam kamil ga talwini ga ra'un ta biyo bayan shi idgam kamil da ya anan to amma kuma sai ya zama to ya yi ikhfa'i to wannan ba a yi ikhfa'i a nan idgami za a yi muhammadar rasulullah to wannan kuskure ne wanda bai bayarwa zuwa ga wato a ce kiran sallar shi ya lalace amma dai ya zama to ladani yana da masaniya akan abin da ya shafi harkar tajwidi ya san bangaren abin da ya shafi guraren da ake musu idgami da guraren da ake yi musu ibhari da guraren da ake yi musu ikhfai da guraren da ake yi musu iqlabi kare zamanto yana takuda wato abubuwa na'am wa min fathil lam min rasulillah wa min fathil lam sannan kuma haka nan ladani ya ji tsoron alaikum salam ana bayyana gida anan ashin nan ana sai salama
na'am wa min fatihin lami min rasulillahi sannan kuma hakanan wato mai kiran sallah ya ji tsoron yi wa rasulullahi fatha wajen ashadu anna muhammadar rasulullah to kada ya ce ashadu anna muhammadar rasulallah to yana faɗin haka ma'ana za ta canza sai dai in ya zamanto ya yi ɗumarin wani abu a cikin zuciyar shi saboda in yace anna muhammadan rasulallah sai ya zamanto rasulallahi badal ne na muhammadan wanda shi kuma a gurin yadda yake muhammadan shine ismu anna mansubun rasulullahi khabar ne na anna sai ya zamanto marfu'i kenan أشهد أن محمد رسول رسول الله wato ina tabbatarwa haƙiƙa annabi Muhammad jakada ne na Allah to amma idan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah to abin da yake tabbatarwa anan yana nufin haƙiƙa ina tabbatarwa haƙiƙa jakadan Allah Muhammadu haka ne yake nufi bai ce ba annabi Muhammadu jakada ne na Allah saboda anan ya zamanto wato badal ne badal kulli min kulli ne rasulullahi shine Muhammadu mun gane da kyau to amma idan yake ashhadu anna muhammadar rasulullah sai zamanto a cikin zuciyar shi ya kudirce akwai labarin da ya shafe shi ne ya shafe haƙun to wannan babu laifi kenan ashhadu anna muhammadar rasulullahi haƙun ina tabbatarwa haƙiƙa farin jakada sallallahu alaihi wasallama jakadan Allah gaskiya ne babu ƙarya a cikinsa haka ne wannan labarin yake na'am ومن ترك النطق بالحي من حي على الصلاة ومن ترك الحي من حي على الفلاح wa min tarkin nuqi bil ha'i sannan kuma ladani ya ji tsoron ya shiga taitayin shi dangane da barin yin furici da ha'un min hayya ala salah na hayya ala salah lokacin da zai tsaya akan hayya ala salah kada ya ce hayya ala salah a'a sai ya tabbatar da wannan atta'ul marbuda ha'un din ta koma ha'un kenan hayya 'ala salah hayya 'ala salah saboda as-sala wato ba tare da atta'ul marbuda a karshe ba ba ma'anar shi ba sallah don haka dole ya zamanto ya tabbatar da ha'un lokacin da zai tsaya akan hayya ala salah kada ya ce hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah ba haka sai an tabbatar da wannan ha'un din wa min tarkil ha'i min hayya ala falah sannan kuma ya ji tsoron wato barin ha'un na hayya alal falah wato lokacin da zai ce hayya alal falah ya zamanto ya tabbatar da wannan ha'un din da yake karshe kada ya ce hayya alal falah hayya alal falah a ya tabbatar da ha'un a karshe hayya alal falah hayya alal falah tabbatar da su duka na'am
wa yakunu al'adhanu mutarassilan min ghairi maddin mufridin wa la tamdidin mawqufan ghaira mu'rabin mutawaliyan bi haythu la yatakhallaluhu sukutun kathirun wa la kalam na'am malam yace wa yakunu al'adhan al'adhan kiran sallah yana kasancewa mutarassilan wato ana yin shi ne a sannu sannu ɗaya bayan ɗaya daki-daki min ghairi maddin mufridin sannan kuma ba tare da ja ba wanda yake dan kadan idan aka ce al-mufrid wato shine a wanda ya zanto yayi takasiri bai kai gurin da ya dace ba wajen gurin da ya kamata a ce an mai ja shida ya mai ja biyu gurin da ya kamata a ce an mai ja hudu ya mai ja biyu wannan shine maddi wanda yake mufrid sannan kuma wala tamdidin ba tare da ja ba wanda yake ya huce gona da yi da aka ce a tamdid wato shine ja sosai ya zamanto wato ya huce gona da iri to in ma ja wanda ya zamanto ya yi takasiri wajen ja din ya zamanto an samu takasiri gurin da ya kamata a mai ja shida a mai ja biyu ko gurin da ya kamata a ce an mai ja shida a mai ja goma wannan duka bai dace ba sai ya zamanto an mai ja daidai yadda ya dace da shi ba tare da la tafriqa wala ifraqa ba tare da an kasa ba da jan abin da ya dace a ja sannan kuma ba tare da an huce gona da iri ba wajen ja din kowanne a yi shi daidai gwargwado altawassudu bai na attafriq wal ifraq sai ya zama to an samu an tsaya a tsakatsaki a tsakankanin sakaci da kuma huce gona da iri mawkufan sannan kuma kiran sallah wato abin yi wa wakafi ne wakafi ake mashi ghaira mu'rabin bayi mai da irabi ake ba ba mai da irabi أشهد أن لا إله إلا الله kaga anan zaka yi wakafi ka daure wannan hawan ba za ka ce ba ashhadu an la ilaha illa allah ba za mai irabi ba ko ka ce allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah أشهد أن محمد رسول الله بدا mai wannan ba sai ya zamanto kowanne an mai daki daki an mai wakafi sannan kuma ba tare da an mai lirabi ba mutawaliyan sannan kuma kiran sallah ana yin shi ne a jere a jere ɗaya bayan ɗaya idan aka zo da jumla ta at-takbir a zo da ta shahada a zo da ta hay'ala a zo kuma da Allahu akbar Allahu akbar a zo da la ilaha illallah bi haythu la yatakhallaluhu sukutun kathirun ta yanda ba za a samu ba shiru wanda yake mai yawa ya shiga tsakankanin waɗansu jumloli da ƴan uwansu a cikin kiran sallah idan ya zama to ladani yana kiran sallah to kada ya zama to ya tsaya yayi shiru saboda sauraron wani zance da ake mishi mai yawa ko kuma ya tsaya yi shiru saboda wani abu da yake tunawa wala kalamun hakanan kuma ta yanda zance ba zai zamanto ya shiga tsakankanin waɗansu jumloli na kiran sallah da 'yan uwansu ba na'am sawa'un kana salaman aw raddan aw ghayrahuma sawa'un duk ɗaya ne kana salaman wato wannan zancen da zai yi sallama ne zai yi wa ɗan uwan shi ya ga wani abokin shi zai huce yana cikin kiran sallah bayan ya karanta bayan yayi waɗansu daga cikin alfaz waɗansu daga cikin jumloli na kiran sallah ce abokina assalamu alaikum auraddan ko kuma maidowa amsa ce mai da sallama ce da aka mishi zai mayar da ita wani ya tsinka ya ce assalamu alaikum to ya maida mai ita shi ma wannan ba a so idan yana cikin kiran sallah saboda shi ma wani aiki ne yake wata ibada ce wanda yake au ghairahuma ko kuma waɗansu ko wani sallama ne ko wani mayar da ita kamar inda mutum ya atishawa ya ji ya ce alhamdulillah to yana cikin kiran sallah ba zai ce da shi bai rahamukallahu ko kuma shi ya atishawa to ba zai ce alhamdulillah ba sai ya ci gaba da kiran sallar shi bayan ya gaba kuma sai ya ce alhamdulillah na'am wa yustahabbu liman sami'ahu an yahkiyahu ay akhir ash-shahadatayn ila ila ila akhir ash-shahadatayn min ghayri tarji'in walau kana fi salati nafilatin wa yustahabbu liman sami'ahu to ana so ga dukkan mutumin da ya ji ladani yana kiran sallah ta farilla an ya hakiyahu ya kwaikwayi ladani abinda ladanin yake fada ila akhiri shahadataini har ya zuwa ƙarshen wato wannan kalmar shahada guda biyu har ya zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah min ghairi tarji'in wato wato ba tare da ya tittisa ba ashhadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah wato idan jin kiran sallar ya kuce mishi a farkon lamari bai ji ba lokacin da ladan ya ce allahu akbar allahu akbar iya ashadu ya fara ji yanzu a wannan lokacin sai ya saurare shi ba sai ya yi tarji'in waɗannan shahadan guda biyu ba walau kana fi salati nafilatin wato wajen abin da ya shafi mustahabbancin kwaikwayar mai kiran sallah dangane da abin da yake faɗa ya ce wannan mutumin koda ya kasance a cikin sallah ta nafila ce koda yana cikin kiran sallah ta nafi koda yana cikin sallah ta nafila ce to sai ya kwaikwaye shi har zuwa ƙarshen wannan kalmar shahadar guda biyu
na'am wa yushtaradu fil mu'addini shuruɗu sihatin wa shuruɗu kamalin wa shuruɗu sihati an yakuna musliman zakaran balighan aqilan وشروط الكمال أن يكون عادلا عارفا بالأوقات صيتا متطهرا قائما مستقبل القبلة إلا لإسماع وألا يكون قد صلى تلك الصلاة التي أذن لها ويشترط في المؤذن شروط صحة وشروط كمال ويشترط wato an shartanta fil mu'azzin a cikin ladani wanda zai yi kiran sallah shurudu sihhatin sharuɗa wanda suke na ingancin kiran sallah shi sai waɗannan sharuɗan sun tabbata sannan kuma kiran sallah shi yake zamantowa amsashi yake zamantowa ingantacce wa shuruɗu kamalin da kuma sharuɗa na cikar kiran sallan nashi akwai sharuɗan da idan ba a same su ba a cikin kiran sallar mai kiran sallah ba a cewa kiran sallar shi bai yi ba amma dai ya rage wa kiran sallar nashi cika na farko ce fa shuruɗu siha sharuɗa na ingancin kiran sallah an ya kuna musulman wannan ladanin da ya zama to musulmi da a ce arne zai zo shi ya kiran sallah to kiran sallah shi bai yi ba saboda faƙada sharɗan min shuruɗi sihati al'adhan ya rasa wani sharaɗi daga cikin sharuɗa na ingancin kiran sallah zakaran sannan kuma wannan musulmi ya zamanto namiji ne ba mace ce bace inda a ce mace za ta zo ta ɗauki lasifika ta kwaɗa kiran sallah to idan ta gama wannan kiran sallah nata bai yi ba saboda musulmi shi yake yin kiran sallah ba mace take yi ba baligan sannan kuma wannan ladanin ya zamanto baligi ne ba wai yaro bane dan karami to wannan anan malamai sun yi sabani akai yaro wanda yake mumayyizi wanda ya san ibada idan ka yi aiki na alkhairi Allah zai baka lada idan ka lalata ibada Allah zai iya yi maka hukuma ta dalilin lalata wannan ibadar da kai to inda ya iya kiran sallah ya koye shi daga bakin malami to babu laifi zai je kiran sallah babu laifi aqilan sannan kuma wannan ladanin ya zamanto mai hankali ne ba wai gamji garu bane idan ya zamanto ladani musulmi ne namiji ne baligi ne amma kuma sai ya zamanto mahaukaci ne to wata ila yana cikin kiran sallah zai iya tafka a shara a cikin kiran sallah nashi ko ya faɗi wata magana wanda ba ta da alaƙa da kiran sallah shi yasa ake so ya zamanto mai hankali ne ko da mahaukacin da ya zamanto dai lokacin da zai yi kiran sallar to a lokacin yana da kai lafiya ya dawo cikin hayyacin shi wannan babu laifi wa shuruɗul kamal to sharuɗa na cikar kiran sallah ba wanda su ba sa korewa ingancin kiran sallah sai dai suna korewa cikar kiran sallah ɗari bisa ɗari ne an ya kuna adilan wannan ladanin ya zama to adili ne mutumin kirki ne ba wai lalataccen mutum ba idan lalataccen mutum ya zo shi ya kiran sallah mutumin da yake an san shi makarici ne an san shi mayaudari ne an san shi mace amana ne amma ya zo ya ɗauki lasabi ka ya kwaɗa kiran sallah kiran sallah shi ya yi inda wannan matsalar ita kaɗai ce yake tattare da ita wannan kiran sallar shi yayi sai dai kiran sallar bai samu kamala da bisa dari ba arifan bil awqat sannan kuma ya zamanto wannan ladanin ya san lokuta na kiran sallah ba wai kawai ladani bane in ya ci tuwo ya koshi kawai zai ya dauki lasibi ga kwada kiran sallah ladani ne wanda ya san lokutan da ake kiran sallah karfe kaza da minti kaza ake kiran sallah ta lokaci kaza karfe kaza da minti kaza ake kiran sallah ta lokaci kaza karfe kaza da kaza ake kiran sallah ta lokaci kaza ba kawai daga ya ga ya cito ya koshi bane zai zo shi da jilatini ta fara kiran sallah sayyitan sannan kuma wannan mutumin ladanin ya zamanto yana da kai kyakkyawan murya inda zai zamanto wannan ladanin baya da kyakkyawan murya wato garje ne dauki lasabi ka yi kiran sallah kiran sallah shi ya yi sai dai ya bar wani sharaɗi daga cikin sharuɗa na kamala ta kiran sallah saboda lokacin da abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbihi wato ya ga kiran sallah a mafarki a koyar da shi ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce ya ga koyar da bilal dan ya fi ka kwarin murya inda muryar shi za ta kai taka ba za ta kai ba ya fi ka daɗin murya ya fi ka zaƙin murya mutaɓahiran sannan kuma ya zamanto wannan ladanin lokacin da zai kiran sallah ya zamanto yana da kai sarki yana da alwallah idan ya zamanto ba ya da alwallah ya kiran sallah kiran sallah shi ya yi sai dai amma kiran sallah shi ya rasa kamala ɗari bisa ɗari wanda aka ce wanda ake buƙatar a ce ladanin ya samu waɗannan kamalolin wannan na'am mustaqbil da'iman sannan kuma ya zamanto yana tsaye lokacin da zai yi kiran sallar ya zamanto a tsaye ne zai yi shi ya a tsaye ne zai yi shi inda zai yi kiran sallah a zaune to kiran sallar yayi sai dai saboda wato ya rasa wani sharadi ya rasa sharadi na kamala daga cikin sharuɗa na kamala ya zamanto yana mai fuskantar alƙibla lokacin da zai yi kiran sallar mustaqbil al-qibla ya zamanto wannan ladanin lokacin da yake kiran sallah ya zamanto yana mai fuskantar al-qibla ba yana mai kallon kudu ba ko arewa ko yamma ba illa li isma'in face dai saboda ya jiyar da waɗanda suke dama da waɗanda suke hagu to a wannan lokacin ya halitta ya juyar da huskar shi bangaren dama lokacin da zai ce hayya ala salah ta farko sannan kuma ya juyar da huskar shi bangaren hagun lokacin da zai ce hayya ala salah ta biyu haka lokacin da zai ce hayya ala falah ta farko ya kallaci bangaren dama hayya ala falah ta biyu ya kallaci bangaren hagun wannan babu laifi to amma inda a ce zai kallaci gusum ko arewa ko yamma lokacin da zai yi kiran sallah to kiran sallar shi ya yi sai dai bai samu kamala ɗari bisa ɗari ba yadda ya kamata na'am wa Allah ya kuna qad salla tilka salata allati azana laha sannan kuma wannan ladani kada ya kasance haƙiƙa ya sallaci wannan sallah wanda ya yi mata kiran sallah ya zama to bai sallaci wannan sallar da yi mata kiran sallah ba ina ga muna iya kwana nan ku abin da muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadri kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka